ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai jiriya wanda ya dace da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul azab wanda satin da ya wuce mun gama bayani akan isar ghazwatul ahzab yau za mu tashi aya ta goma sha takwas قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da gamammen iliminsa a kan munafukai waɗanda suke hana aje yaƙi don a yi jihadi a taimaki addini a kasance tare da annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suna cewa mutanensu da danginsu halumma ilaina ku taho zuwa gare mu mu zo mu zauna da ku a ƙarƙashin inuwa mu sha ruwan sanyi mu ci 'ya'yan itace masu daɗi kar mu fita yaƙi kada Muhammadu ya kai mu cikin yaƙi aka suke ga ‘yan uwansu Allah ya ce daman wala ya tuna albasa illa qalila ai ba sa zuwa yaƙin ma sai kaɗan shi ma na munafurci ga rowa shine ashin hatan alaikum suna muku rowa marowatan mutane rowa akan soyayyar da suke muku rowa akan tausayi imamu suddi ya ce ashe hatan alaikum suna muku rowa dangane da gana'im ganimu ganima idan abin tsoro ya zo za ka ga suna kallonka ta duru a ayyunan kallazi yusha alaihim al-maut idanuwan suna juyawa suna kyaftawa dama da hagu kamar wadda mutuwa ta binne ta lullube shi saboda aljaza mutane ne matsorata idan sun ga yaƙi a firgice suke jubana min al-qital idan kuma tsoron ya tafi fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidad idan aka samu aminci ba yaƙi sai su kama maganganu kaji su da zaƙin baki suna sakin harshe shine wato bi alsinatin hidad harshe mai kaifi fasihan aliyan kuma suna ganin cewa su ne suke da babban matsayi su ne suke da jaranta su ne suke da nagarta kuma Allah ya ce ƙarya suke salakukum bi alsinatin sai su fuskance ku inji ibn abbas istakbalukum bi alsinatin hidad da harasa masu kaifi shi munafiki daman haka yake ya iya magana ya iya faɗin abin da ya ga dama kuma da gyara zance kai ka ɗauka akan gaskiya yake idan an zo cikin yaƙi tsoro idan ba yaƙi sai su ta zaƙin baki su nuna ai su jarumai ne ai ula'ika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum Allah ce waɗancan ba su yi imani ba Allah ya lalata ayyukan su munafukai kuma wa kana zalika ala Allah yasira haka din abu ne mai sauki a gurin Allah sahalan ayyinan babu wani abin da zai wahalci Allah ubangiji tabaraka ta'ala da haka Allah ya ba mu labari akan waɗannan munafukai ba su kubuta daga azabar Allah ba duk wayan da suka yi da hikimomi da suka yi da maganganu da suka yi ta faɗa Allah ya riga ya ba da labari ya san su qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum kalmar mu'awwiqina daga at-ta'wiq ne abinda ake nufi da at-ta'wiq shine al-man'a hanawa waɗanda suke hana aji yaƙi mu'awwiqina minkum irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul daga cikin makamantansa da abokanansa inji Imamul Alusi wanda suka yi ta zuga mutane a lokacin yakin ahzab cewa ku dawo gida kar ku je ku dawo gida ku shiga ƙarƙashin inuwa ku ci 'ya'yan itace ku sha ruwan sanyi kwaje ku biya muhammadu cikin yaƙi haka suka yi tai idan mutum ya zo wajensu sai su ce wai hak kai tanka idris wala ta zauna kaka yadda ka fita aka je wajen Muhammadu ka kabe shi kuma suka yi ta rubuta takardu na munafurci zuwa ga waɗanda ma suka fita ɗin cewa ku dawo fa gida mu muna nan gida muna jiran ku kun je kuna ta wahala ka duba sharrin munafiki kenan ku dawo gida wasu suna cewa ai Muhammadu kam inda zai haɗu da su Abu Sufyan ai yanzu yanzu abu sufiyan da ya gama da shi yaushe za ku je ku bi shi a halakar da ku to shine Allah ya ce kad ya alamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim wanda suke ce an halumma ilaina ku dawo ku zo mana ce suke yan uwansu mun muna Madina mun dawo ku dawo ku zo ku tame mu wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila bai buya gare shi ba Allah tabaraka wa ta'ala haka bai koya ga muminai ba Allah ya ba su labari halin waɗanda suke tabarwa suke juyarwa almu'awwiqin ta'awwiq kenan suna hana mutane su je su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya dada zargin su yace su da matsorata ne ma yakin ma yaushe suke zuwa sau la ya tuna alba'sa illa qalila wannan zammun ne lahum ala jubnihim wa khawarihim saboda tsoronsu kenan sifofinsu su munafukai jubana matsorata ne ba sa iya fuskantar yaƙi gaba da gaba sai dai kaɗan in ka ga munafuki ya je yaƙi to ta ritsa ne bayan da zai amma wallahi guduwa suke sai su fita wani lokacin tare da muminai don su ɓadda sau su nuna cewa ai suna tare da muminan su nuna wa mutanen gari cewa suna tare da masu imani ko kuma su fita don riya lokacin da munafiki zai fita yaƙi to sai ya nuna kansa cewa ya fita ita nunawa ita bayani saboda a ga cewa ai ya fita da kuma dalili na uku da yake fidda su yaƙi shine at-tama fil ganima tsabar kwaɗayin ganima suna bala'in kwaɗayin ganima sai su fita don su samu ganima su ba a baya baya suke suna ɓuya amma in an kawo sai a zo a raba da su saboda sun shiga cikin rigar muminai Allah ya zarge su da rowa ya yi amfani da kalmar ashahatan jam'i ne na shahih daga shakku ne shine al-bukhl fi aqbahi suwarihi mafi munin rowa munafiki yana da wannan wannan ashe hatan din mansub ne alal hali a na lamirin da wala ya tun albasa illa qalila wannan sifa ne Allah yake bayani akan halin su ga wata sifar idan lokacin haduwa yaƙi ya zo to shine lokacin tsoro fa idza jaa al khawf Allah ya ambaci al khawf ana yana nufin wato gwabzawa da yaƙi da abokanan gaba alliqa'u kenan to sai su ji tsoro sai kaga suna kallon ka ya kai wannan annabi idanunsu suna ta juyawa suna ta kyaftawa dama hagun dama hagun saboda ba sa son mutuwa kamar wanda mutuwa ta lullube shi shine kallabi yusha alaihi min al-maut wannan halin tsoro kenan idan kuma aka gama yaƙi ko kuma ba yaƙi to nan kuma sai su dawo su yi ta faskaran muminai da saransu shine fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidat su fuskance ku da ainihin wato harasa salaqukum daga asalku ne a larabci an gane ko wato abin da ake nufi su ta cutar da ku da harshen su su ta cutar da ku da mummunan zance da batanci a gare ku ga su an zo yaƙi matsorata in an zo zaman lafiya kuma su juyo kanku su ta zagin ku su ta cin mutuncin su ta zagin ku da harasa masu kaifi su gaya muku maganganun da ba su da daɗi su ta ɗaga sauti suna ɓata ku suna aibanta ku kamar babu annabi a cikin ku to sai Allah ya ce mai ashihatan alal khair masu rowa akan alkhairi ai bukhala bi kulli khair masu rowa ne akan dukkan alheri ga kwadayin a basu amma su kuma ba sa so su baya wannan ɗabi'ar munafiki ne shi kullum yana so a bashi amma fa ina sai zo zai iya ba wani ba la yunfiquna ba sa ciyarwa amma su suna so a ciyar da su a basu da an zo bayarwa su ne na gaba gaba wajen mika hannu a basu amma in sun samu su kuma za su ba wani duk wanda ya ga yana da irin wannan sifa mummuna mara kyau sifar kwaɗayi sifar sai an bashi kuma in ya samu ya ɓoye da zai ba wani mato ya watsa kansa ruwa ya shiga rigar munafukai ula'ika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika ala Allah yasira Allah tabaraka ta'ala ya lalata ayyukan munafukai yace kuma hakan abu ne mai sauki a gare shi Allah ma sai mai Allah yace يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
Allah ya ce cikin sifofinsu munana akwai aljibun alkhawar alkhaw duk tsoro ne da firgiji da kaduwar hanta matsorata ne su munafukai wai hatta abokanan gaban da suka tafi su sun dauka ba su sabu ba ya sabu da azaba lam ya sabu sato suke yi abokanan gaban suna kusa kusa da su ai za su dawo kamar irin a ce sun tafi sun bar gari sai wani ya rinka cewa kai wallahi ba su tafi ba suna nan yana cikin tsoro kenan to ya sabu nan ahzaba lam yazhabu su sun dauka abokanan gaban ba su tafi ba wa in yati al'azabu yawaddu law annahum baduna fil arab in har rundunar yakin suka zo suka shigo madina ko suka dawo to za su yi burin su wannan munafukai ina ma da suna cikin gidajensu ko suna tare da mutanen ƙauye suna suna sun ɓuya Allah ya sa mana kamar suna cewa Allah ya sa yin abokanan gaba suka zo ba ma nan suna can cikin ƙauyuka yas'aluna an akhbarikum suna tambayar labaran kuku saboda sun gudu irin ba sa nan su sai dai su ji labarin mai aka yi kinaya ne na cewa idan abokanan gaban ma sun zo guduwa za su wa in yati al'azabul wato yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila da za su kasance a cikin ku wallahi ba za su yi yaƙi tare da ku ba saboda munafircin ku sai dai kaɗan me kaɗan ɗin da zai sa su je kwaɗayin ganima me kaɗan ɗin da zai sa ce darziya me kaɗan ɗin da zai sa su je don nuna wa duniya cewa su suna tare da muminai amma ƙarya suke waɗannan su ne dalilai uku da suke sa munafiki yake fita yaƙi don ya nuna wa duniya cewa ai yana tare da mutanen kirki kaji ɗaya abu na biyu dan riya a ce a shi ma na Allah ne ina zo faɗan mutanen Allah a sa shi a ci abu na uku kwaɗayin ganima shikenan amma banda wannan ba su da wata sifa da haka Allah ubangiji ya kunyata su ya tozarta su a wannan aya cewa tsoro ne da su a cikin zukata ko da abokanan gaban ma sun tafi su gani suke ba su ba suna gani suna nan suna ta jira za su zo su musu ba daidai ba don haka sai su ƙara tsoro kan tsoro wannan jumla da alaran ma ya karanta mana akwai bayani cikakke dangane da hali na waɗannan mutane munafukai a kuma da irin ɗabi'arsu kuma Allah ya gaya mana yakin ma ba yinsa suke yi ba kawai dai suna zama da cikin muminai a don su cutar da musulunci su cutar da masu imani kuma da abokanan gaba za a zo yaƙi za su yi burin ina ma da suna can bado na fil arabi suna kasancewa a cikin wato mutanen ƙauye za'ibi suna ɓoye nazilina kharija ma alil bawadi min al arab suna tare da mutanen kauye shine baduna min al bawadi badiya kauye cikin mutanen kauye dan kada su jefa kansu a cikin yaki kalmar baduna jam'i ne na bad menene bad ana nufin sakinul badiyati baduna jam'i ne na badi badi sakinul badi ya ce bad sakinul badi a mazaunin ƙauye kenan akan ce badal ƙaunmu badan an gani wato idan mutane suka fita suka bar birni suka tafi ƙauyuka al'arab jam'i ne na arabi menene arabi shine man sakana albadiya wanda ya zauna a ƙauye shine arabi mutumin ƙauye kenan yasaluna nan ba'ikum suna neman labari suna tambaya sun gudu wai ya labarin su Muhammadu kan ya labarin sahabbai ne ya labarin mai aka yi su sun gudu ba sa nan an gane ko walau kanu fikum inda ma sun kasance suna cikin ku lokacin da kafiran suka dawo ala sabilil fard kenan da ma a ce kafiran sun dawo din in suna cikin ku to wallahi ba za su yarda su yakin nan ba illa kalila sai kaɗan ne daga cikin su watsewa za su yi su gudu waɗannan ayoyi 'yan uwana da alaran ma ya kawo mana dukkansu gaba ɗaya tun daga farko har zuwa nan suna nuna mana irin yadda munafukai suke rayuwarsu na munafurci da irin yadda sahabbai suka yi haƙuri da su ana tare da su amma kuma suna zuwa da sifofi waɗanda suke ba daɗi al'ada alƙur'ani kullum yana kwatanta labarin mutanen kirki da labarin mutanen banza ne da haka wannan sura ta kawo mana labarin ainihin wato munafukai a ta gaya mana abinda tun daga farkon ayin da muka karanta sati da wuce da suke cewa ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurura ai munafukai ke cewa ai Allah bai musu wani alkawari ba da shi da annabinsa in banda rudi ne kawai rudarsa ake kawai haka suka yi ta faɗa har Allah ya ce salakukun bi alsinatin hidat a shihatan alkhair ga yankan mumine da faɗin maganganu marasa daɗi ga bala'in rowa da kuma nuna fifiko a kan kansu su kuma bara su ba da nasu ba ga daga sauti da zagin musulunci da musulmai da cin mutuncin addinin Allah duka wannan suka ne ubangiji tabaraka ta'ala yake ba da labari a kansu ci gaba akwai abin da Allah ya faɗa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
na gaya muku al'adar ƙur'ani ne in ya kawo labarin mutanen banza sai ya kawo na kirki in ya kawo na kirki kuma sai bayanin mutanen banza da haka nan ƙur'ani ya juyo yana gaya mana da wa ya kamata mai koyi shine wannan aya ita ce babbar aya da take magana akan muhimmanci da koyi da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ibn kasir ya ce hadhihi al-ayatul karima aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillah في أقواله وأقواله وأحواله وأن آية تلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبر آية da take magana akan muhimmancin da wajibcin koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da kuma ayyukansa da kuma dukkan halayensa. hatta a cikin yaƙi ai koyi da shi fi sabrihi wa musabaratihi wa murabutatihi wa mujahadatihi wa intizarihi alfaraj a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da juriyarsa da kuma zaman ribati a tsaya ana gadin ainihin wato gari na musulunci ana gadin addini ana kare aƙida da takwabi da jihadin da yayi da kuma zaman saurare da yake na buɗe daga Allah ku koyi da annabi kullum ku aikata irin wannan ayyuka na ƙwarai salawatullahi wa salamu alaihi da'iman ila yawmiddin shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana cewa lalle laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi mai kyau abinda ake nufi halakta daitun bihi ina ma da kun yi koyi da shi wata asaitun bi shama'ilif sannan kuka yi kwafi dangane da kyawawan halayensa sallallahu alaihi wasallam amma liman kana yarjullaha wanda yake fata da tsammanin gamuwa da Allah ran tashi al'iyama wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa ya zikiri ya ta kiran Allah saboda neman gamuwa da Allah tabaraka ta'ala anan Allah yana bada labari ne dangane da bayansa muminai masu gaskata alƙawarin Allah kuma ya sanya su cewa cikin sifofinsu suna tsammanin abin da Allah zai musu na alheri zai ba su gidan aljanna a kuma zai ba su nasara a kan abin da duk suka yi nemi ya ba su shi sa Allah ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله yayin da muminai suka ga al'azab rundunoni na yaƙi sun tunkaro su suka ce a ai wannan shine abin da Allah ya yi mana alƙawari da abin da manzan Allah ya mana alƙawari wa sadaqallahu Allah ya yi gaskiya wa rasuluhu manzan Allah ma ya yi gaskiya Allah ya ce a cikin suratul baqara am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum wasathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib da zai yi ku imani kun yarda da Allah kun yarda da manzon Allah ba kuma bai zai yi ku ce za ku shiga aljanna ta dalilin imaninku da Allah da annabi Muhammadu ba kuma irin sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya gabaci mutanen da suka gabace ku irin abin da ya samu mutanen da ya gabace ku bai same ku ba zai yi ba sun haɗu da yaƙi da faɗa da cutarwa da cututtuka an girgiza su sosai har sai da ta kai ga manzo da wanda suke tare da shi yana cewa wai yaushe ne ne za a samu nasarar Allah kan yaushe ne ne za a samu nasarar Allah ala inna nasrullahi qarib to wannan jiran yaushe za a samu nasarar shine Allah ya faɗa cikin suratul azab hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima sun shiga ibtila'i sun shiga ikhtibari sun shiga imtinahi imtihani al-ibtila'u wal ikhtibar wal imtihan duk wanda daga ƙarshe dai an-nasrul qarib taimako makusanci shine ya zo musu shi yasa suka ce wa sadaqallahu wa rasuluhu Allah ya yi gaskiya ko manzon Allah ma ya yi gaskiya ba abinda wannan ya ƙara musu illa imanan sai imani wa tasliman da miƙa wuya wannan yana nuna cewa lalle mu'minai suna da imani kuma sun miƙa wuya kuma imanin nasu da sauran mutane ba iri ɗaya bane kamar yadda jumhurin malamai suke faɗa cewa shi imani yana ƙaruwa yana raguwa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati imani yana ƙaruwa da yawan yi wa Allah da'a in kana son imanin ka ya dada habaka yawaita sallah yawaita zikiri yawaita karatun qur'ani yawaita salatin annabi yawaita yawaita yawaita duk abubuwan alheri ka yawaita yi to wannan yana habaka imani yana dada ƙara imani idan kuma kana so imanin ka yi ƙasa to ka daina yin waɗannan abubuwa ka rage waɗannan abubuwan ka gani in ka ga baka zuwa sallah baka yawan salatin annabi baka yin karatu baka kaza baka kaza to imanin ka tauyewa yake wa yanqusu bil masiya shaye shaye sata zalunci rashin imani bayyana tsiraici duk wannan munaffisatul iman ne abubuwa ne da suke tauye suke raunana imani a cikin zukatan mutane to amma su mumine kullum wa ma zada hum ba abin da yake kara musu illa sai imani da kuma miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yabo ne cewa masu imani kullum wato imanin su yana karuwa kuma an yabe mu masu imani cewa aikwai da annabi jama'a duk wanda yake so ya samu rabauta to fa ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da za a yi baka koyi da annabi kuma ka samu rabauta wannan kuma shine da'awa ta ahlus sunnati wal jama'a kullum abinda ahlus sunna suke faɗa ku bi annabi ku koyi da manzon Allah duk wani mutum in ka saba masa ka bi annabi ba kai laifi ba ku kifu wajen riko da manzan Allah da abin da annabi ya karanta a cikin dukkan al'amuransa haka ibnu kasir yake fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwali maganganun annabi ku koyi da su ayyukan annabi ku koyi da su wanda ba khususiyar sa bane hali da yanayi da annabi ya shiga na rayuwa ku kamanta ku ji a ranku cewa wanda ya fi ku ya taɓa shiga irin wannan yaraya kuma ku ji ba wanda ya fi shi a zukatanku shi ne na gaba kuma ku yadda cewa rabautanku yana shar wato sharaɗi ne ba za ku rabauta ba sai kun bi shi sa'adatuna mashrutatun bittiba'ihi rabautanmu mu samu aljanna an sharɗanta shi sai mun bi annabi a cikin duk abin da shari'a ta ce ka bi shi in za ku yi kasuwanci ku yi irin na annabi in za ku yi tarbiyyar ‘ya'yanku ku yi irin na manzan Allah in za ku yi sallah sallu kamar aitun muni usalli in za ku yi azumi ku yi irin nasa in za ku yi aure za ku aurar da ‘ya'yanku ya musulmi ku tambaya yaya annabi ya aurar da ‘ya'yansa ai yana da mata ‘ya'ya mata ya aurar da su duk abin da za ku yi ku yi irin nasa sai ku rabauta wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم bai kamata ga mumini namiji ko mace ba a ce wai yana da wani zaɓi bayan zaɓin Allah da na annabi wannan shine sunna din shine blueprint na ahlus sunna yanzu akwai laifi anan dan mutum ya ce zai ba annabi Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma na za su shiga aljanna gaba daya sai wanda yake kila man ya baya rasulullah suka ce ya manzo Allah waye zai ki shiga aljanna yace man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mini da'a shine duk inda Allah fa da Qur'ani wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum zai shiga aljanna wa man asani wanda isaba mini faqad aba to yaki da haka kin bin annabi saba annabi nuna kamar baka yadda da abin da annabi ya zo da shi bane kuma ko da wasa kar ka yi wasa da wata sunnarsa da annabi ya ce ai ko yaya ne ne ko da ku tsaye da gemu ne ka shi ka tsaye da shi me yasa saboda annabi ya tsayar a suturar ka saka irin ta annabi lokacin da ka sa ka ji ai haka annabi ya saka in ka yi ɗauki azumi na litinin alhamis ka ji cewa ai annabi yana yin azumin litinin alhamis in kika saka hijabi kika lullube jikinki ki sani umarnin Allah ne umarnin annabi Muhammad ne sannan babu wata shari'a da ta fita annan wanda Allah babu ita ba wani hadi ba wani shari'a ba wani daidai sama da na manzo Allah babu kuma ba wani abu mai kyau wanda kyansa ya fi na annabi ba wanda zai zo da wani zikiri wanda annabi bai yi ba kuma ya ce yana da kyau na annabi ya fi nasa kyau ku ajiye masa ku na annabi abun a fili yake wallahi ba wani mafarki da za a fifita shi da abin da annabi ya zo shi babu shi kuma alamar san annabi da gaske binsa alamatu mahabbatihi ittiba'u asar sunnati haka mai shafa shi alamar ana san annabi bin sunnarsa abun mamaki yan bid'a abun mamaki kuna ta tuciyar kuna son annabi yan bid'a kuna tuciyar wasu ne suke zagin annabi yan bid'a sai ga wani yazo yana zagin sunnar annabi yana ƙaryata hadisan annabi yana wulakanta hadisan annabi sunnonin da annabi yazo da su yana tozarta su kun hada kai da shi wai kuna tare da shi wani akwai abun kunyan da ya wuce wannan to ina san annabin ƙarya ce daman kenan wannan fa hadisi ya zo ya zaga manya-manyan hadisai littafin hadisai da muka sani shine bukhari muslim wani ya zo ya zage su ya ci mutuncinsu ya bata su ya ɗauki sunnonin annabin na yana tozarta su yana izgilanci da su kun zo kun haɗa kai da shi wallahi 'ya'yanku ba za su muku da'a ba kuma alhamdulillah wannan haɗakar da kuka buɗe baki kuka ce kuna tare da wancan ya muku ɓari da yawa kun ɓarar da mabiya da yawa wallahi daga cikin matanku daga cikin 'ya'yanku daga cikin almajiranku ban dauka da yar bid'arka ka dan lallaba da ita yafi maka ai wanda kada ganga wanda mutum ya kada ganga akan ya je zagi hadisin annaba ai wanda ya kada ganga ya fi sauki ai ko ba ka bane ba ya zazzage ku ya zage shehunan ku ha to mutumin da ku ku da farayuwar ku ku fa kun dogara da maganganun shehunan ku ne da waliyan ku kullun abin da kuke gaya wa mutane shi kuka fi fifitawa to shi wannan ba ma shehunai ba annabi muhammadu ma bai yarda da maganarsa ba sai kuma ya saurari na shehunan ku ga kasar ɗinsa nan gashi nan yana zagin waliyan naku da shehunan naku muna kira ga mabiya duk wanda yake yin wani abu dan Allah to idan gaskiya ta bayyana gare shi ya bi gaskiya babu rabo ga wanda zai bi mai zagin annabi mai zagin hadisan annabi alaihi salatu wassalam babu kuma yaya za a yi a bauta wa Allah ba da hadisan annabi ba ta yaya wa ya ka ƙur'ani mai hadisin ne ya ka ƙur'ani ka hana mutane su bi abin da annabi ya ce akan aya kai kuma ka zauna a ƙauyenku kana musu sharhi da ƙarin bayani wani ya wani ya rubuto tambaya wa wa ɗan ƙato ɗan tatsi ne tun da shi shi daman tsinanne ne ɗan tatsi ne aka ce haka suke tsinewa hadisan annabi su ma kaga sun zama tsinannu ai marasa albarka yace yana so a ga mai hukuncin Allah akan wannan wai wani ne yana sai da kaya sai farashi ya karu da koma kasuwa sai ga kaya farashi ya karu da yazo dawowa zai sayar sayar sai zai sayar da tsohon farashi ne ko da sabon farashi ya ce to kai baka da hankali ne baka da wayo farashi ya karu ba ka kara ba asara za ka je ka yi ka kara kuɗi shi kenan ya gama jawabinsa ina aya ina hadisi haka suke imautar da mutane sai a tambayi mutum a ce bayani tunda kai kan ga aƙidaka ai duk abin da aka yama sai ka jawo aya to mutane ku zama masu basira ku zama wayayyo yadda ka san yanzu ba za ka je kasuwa a yaudare ka akan wani abu mummuna ba bai kamata ka yadda a yaudare ka akan aƙida ba ku riko da sunna ku tsira kar ku goyi bayan fada da magana annabi fada da sunna yaƙi da shari'ar Allah fada da sunna fada da addinin musulunci ne katibatan gaba daya wanda yake son albarka to ya rike atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum sabon manzon Allah sun yi wa manzon Allah biyayya a cikin dadi da kunci gaba daya duk wanda ya karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan yaki na ahzab wato zai ga irin alƙudwatul hasanatu tayyiba kyakkyawan koyi da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin af'alihi wa wa aqwalihi wa ahwalihi suka bi shi har tonar rami ya tona su ma suka tona ya daga abun tono su ma suka daga ya ɗauki ƙasa a gadon bayansa su ma suka yi ta dako suna ɗaukan kaya a gadon baya suka tashi suka riƙe wannan aiki al'amalu shaq al-mut'an aiki mai kunci mai gajiyarwa duka yana cikin laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana suka yi tarayya da shi wajen jurewa yunwa don an sha yunwa a gazawar azab da rashin bacci da tsoro da firgici haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai haƙuri su rinka cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi sallallahu alaihi wa sallama shine babban abun koyi a dare babban abun koyi a rana babban abun koyi da daɗi babban abun koyi ko babu daɗi alaihi salatu wassalam kisa Allah ce wa ma'ata kuma rasulu fa khudhu duk abin da annabi ya zo muku da shi ku riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu abin da ya hane ku ku hanu ku bar shi kada ku aikata abin da manzo ya hane ku da shi sallallahu alaihi wa sallam shine al-udwa al-hasana as-sabita lil mu'minina haqq al-iman masu neman ladan Allah liman kana yarju Allah masu tsammanin rahamar ubangiji wal yawmal akhir ranan tashi al-qiyama wa zakara Allah kaseera kuma suka ambaci Allah ambato mai yawa ambaton Allah sifarsu ne lazimtar zikiri da kiran Allah dare da rana wannan sifar bayan Allah ne masu imani da Allah daman Allah ya yabe su yabo cikakken yabo daman sun gaskata Allah sun gaskata annabi wa sadaqallah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya kuma annabin sai yayi gaskiya to sai Allah ya ce mai arama من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لينزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتحكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يسلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutar harshe muna neman afuwar Allah Allah ya watar da mu akan sunna ya rayar da mu akan sunna ya ba mu albarkacin sunna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh